ci goma goma ga annabi
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Allah la ba mata
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وستجرون من أهل الكتاب يتعرضونكم من بعده ولكم كفارا أتتدعون أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فأقوى حتى يأتي الله بأمره إنك على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تفرقوا في أنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لا يكون جنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل أعلموا أنتم إن كنتم صادقين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم كثير يوانشي لكتن أهل الكتاب ود سنيقولي لو يردونكم دا سمي شيخ كفارا kafirai min ba da imanikun bayan imanin ku da annabi ba wani abu ya sa haka ba hasadan don suna makon hasada kun samu alkhairi sababin saukan aya sahabi ammar ibn yasir da kuzaibat ibn yaman da suka dawo yaƙi tare da annabi na uhudu sai suka haɗu da wasu jama'a na yahudawa sai suka ce masu mu ce maku addinin yahudanci shine gaskiya ba wani ba banna ne da abinda muhammadu yake gaskiya ne da ba a kashe sahabbansa ba a uhudu tare da da'awan cewa yana yaƙi allah na tare da shi suna so su kau da hankalinsu wai su bar bin annabi muhammadu saboda wannan yaƙi ya nuna bai tare da allah to sai amma ya ce masa to kamin mai wani magana mene hukuncin warware alkawari a wajen ku suka ce kai ai abin yana da ban tsoro ai kaman kisan kai ne sai amma da ya ce to na yi alkawari da muhammadu zan bi shi har ummatu ba zan warware ba har abada saboda haka ba zan karkace ba na yarda da allah ubangiji na na yarda da musulunci addini na na yarda da ka'aba kibla na na yarda da qur'ani shugabana na yarda da mu'minai yan uwana na yarda da annabi muhammadu manzona ne suka dawo suka ba annabi muhammad labari ga yadda muka yi da yahudu ga amsan da muka ba su ya ce kun dace da alkhairi shine allah yake faɗi cewa wadda kasiru min ahli kitabi suna burin da sun mai da ku kafirai bayan kun yi imani alhali sun san imanin nan don gaskiya ne ba wani ya ja musu haka ba hasara ne min indi anfusikum amalatu alaihim anfusuhum alkhabitha rayukan su mummuna ta dora su a kai min ba'di ma tabayyana lahum bayan ya bayyana musu a cikin at-taura alhaqun gaskiya fi sha'anin nabi sallallahu alaihi wa sallam a sha'anin annabi muhammad fasfahu anhum fa'fu anhum ka ya isrukuhum ka basu wasfahu aridu ka kau da kai fala tujarihim karka saka masu hatta yati allahu bi amrihi hadde Allah ya kawo lamarin safi ma cikin su min likitali na yaƙi inna Allah haƙiƙa Allah kadirun mai iko ne ala kulli shayin bisa dukkan komai wa qimus salata Allah yana horon ku ku tsaye da sallah wa atu zakata ku ba da zakka duk sanda Allah ya ambaci sallah sai ya ambaci zakka dan sallah ita ce mafi girman ibada na jiki shi kuma zakka shine mafi girman ibada na dukiya shi za duk inda Allah ya ce a kai salata sai ce wa atu zakata wa ma tuqaddimu abinda duk kuka gabatar li anfusikum ga kanunku min khairin na alkhairi ka da'atin biyayya ne ka silatin kamar sada zumunci wa da- wa sadakatin da sadaka dukkan su tajidu za ku samu ladansa inda Allah wajen Allah inna Allah bima ta'maluna basirun Allah mai ganin abin da kuke aikatawa ne fa ja zai kun zai saka maku shi sa sai da sai na Umar ibn al-Khattab ya zo zai wuce a makarwatan bakiya sai ya sallama ya ce ya mutanen bakiyu habar labarin da yake wajenmu dukiyoyin da kuka bari an raba gidajen ku an zauna matan ku an aurar duka mu labarin mu na duniya kenan sai kuma ya ji sauti daga kabarin yana ce ya amiral muminina abinda muka gabatar mun same shi abinda muka rasa muka bar shi mun rasa shi shine Allah ce wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah ka gabatar da alkhairi zaka samu wajen Allah na na wa qalu وقال إن الله تجدوا إن الله إن الله بما تعملون بصير Allah mai ganin abin da kuke aikatawa ne wai jazi kuma ya saka maku na'am wa qalu sun ce lan yadkhulul jannata ba mai shiga aljanna illa man kana hudan sai wanda ya zama yahuda yahuda jama'a idan yahudawa ke faɗin haka wai ba dan aljanna sai ba yahude aw nasara ko kuma nasara suka ce ba mai shiga aljanna sai ba nasari masu barin haka kala zalika yahudul madinati yahudawan da suke zama a madina suke cewa ai su ne yan aljanna nasara na najarana lamma tanazaru da suka yi munazara bayna yadayin nabi sallallahu alaihi wasallam a gaba annabi ai kala yahudu yahudawa suka ce lan yadkhula illa yahudu ba mai shiga aljanna sai yahudu nasara suka ce lan yadkhulaha illa nasara ba mai shiga aljanna sai nasara Allah ya ce tilkal qawlat wancanan ka maganganu da suke faɗa amani ya kungura ce guracen su ne sha'awa tuhumul badila sha'awan su ne batacciya kullahun ka ce musu hatu burhanakum ku kawo hujjan ku akan akan haka mene hujjan ka da bai hude da kace aljanna naka ne kai ba nasara me hujjar ka da kace aljanna naka ne in kuntum sadiqina idan kun zama kuna da gaskiya maganganun ku fi a cikin sa bale وعليه من أسلم دعوا لله وهو مؤمن فله من ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك فعل الذين لا يعلمون مثل قولهم والله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون Allah ce bale ya dukulu jannata ghairuhum waɗansu su za su shiga aljanna wane ne shi man aslama wajhahu lillah wanda ya mika zatinsa ga Allah ai in qada li amrihi ya jawo wato ya bibiya al'amarin horon Allah wa khussal wajhu li'annahu ashraful a'dha maimakon a ce wanda ya mika kansa sai aka ce wanda ya mika fuskansa ga Allah aka keɓance fuska domin a cikin gabobin mutum fuska ya fi ɗaukaka in ba haka ba ba gairu wani sa'aula ce bi halali in mutum ya musulunta ya miƙa wuyansa ga zatin fuskansa ga Allah wa huwa muhsinun yana mai kyautatawa mu'ahidun kamar yadda jibril ya zo wajen manzon Allah ya tambaye shi ya gaya masa shahadatu an la ilaha illallah ya gaya masa imani ya gaya masa isani ya ce an ta'abudu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka shine Allah ce duk wanda ya zama ya mika fuskansa ga Allah ya kuma yi imani ya zama musulmi mumini kenan falahu ajruhu ladansa ya tabbata gare shi inda rabbihi wurin ubangijinsa ay sawaba amalihi ladan aikinsa wala khawfun ba tsoro alaihim akansu wala hum yahzanuna ba sa razana fi lahirati a cikin lahira wa qalat al yahudu yahudawa sun ce laisatin nasara ala shayin nasara ba zama akan komai ba mutar da biyu abin gidaya da shi don me wa kafarar bi isa sun kafirce da isa waƙalatin nasara nasara suka maida masu suka ce laisa da yahudu ko ma yahuda ba ku zama ala shayin bisa wani abu ba mutamilin bihi wa kabarar ta kafirce da musa wahum ayil farikani yanki biyun duka da nasaran da yahudu kowanne yana da littafi yatluna alkitaba suna karanta littafi almunazzala alaihim abin saukarwa a kansu sannan wa fi kitabil yahudi tasdiqu isa a cikin littafin yahudawa shine at-taura ya zo da gaskata annabi isa da labarin zuwansa a cikin littafin nasara linjila kenan akwai gaskata musa wal jumlatu halun da yace hala kaunihim yatluna alkitaba ga littafi a gaban su amma wannan yana cewa kai ba komai bane wannan yana cewa kai ba komai bane kazalika kama qala haulai yanda waɗannan suke faɗa qala allazina la ya'lamuna waɗanda ba su da sani ma almushrikuna mushrikai min al'arabi daga larabawa wa gairihim da wannan su ma sun baɗe irin haka misla qaulihim misalin zancen su bayanin lima'ana zalika ai kalu su alil mushrikai sun ce kulli zai dinin duk wani mai addini wanda ba shirka ba shi ma su ma suna ce laisu ala shayin ba zama bakin komi ba Allah ya ce duk a kyale su fallahu ya hukumu bainakum Allah zai hukunci tsakanin su yawmal qiyamati ranar kiyama fima kanu cikin abin da suka kasance yakhtalifuna fihi suna sabani a ciki min amrin dini na lamarin addini fa yudkhilul muhibbul janna alannan ne Allah zai rarrabe wanda ya cancanta ya sashi aljanna mai gaskiya kenan wal mawdul mai banna ya sashi a wuta
وما لهم بما ظلم فاتوا بطائل أن يكافئهم وسيكون لها أولئك ما كان لهم أن يذكروها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب وعلى ما تؤتون فسمعوا وطاعة إن الله واسع عليم وقال فكذبه ولدم سبحانه وله ما في السماوات والأرض كل له قانتون
ومن أظلم أي لا أحد أظلم ba mutum daidai fi zalin shi mimman mana a masajid Allah fiye da wanda ya hana masallacin Allah an yi zukara fi hasmuhu a ambaci sunan Allah a ciki bi salati wa tasbihi da yin sallah da tasbihi wasa a yi aiki fi harabiha a cikin rushe ta bilhadimi da rushewa awita ɗila ko tsaraitawa an ce hana ibada a masallacin Allah Allah ya ce babu azzalimi kamar wannan ko a kulle masallaci a ce kar a yi sallah ko a watsa mutanen a tsaraita shi ko a rushe ta ko duk wani abu dai da zai kawo ba ambaci Allah a ciki ba ta wani dalili Allah ce duk wanda ya dalilin duk azzalimi bai kai shi ba nazarar wannan aya ta sauka ne tabaran yan romi ba da labari ga rumawa allazi harabu baitul muqaddas wanda suka rushe baitul muqaddas su kenan awal mushriki na koko a'a ayan ta sauka ne akan mushrikai lamma saddu nabiyya sallallahu alaihi wa sallam amal hudaybiyyati anil bait lokacin da annabi ya taso ya zo zai umra suka tsare shi suka ce ba zai shiga daki ba Allah ce babu azzalimai kamar su na wancan lokacin har da na wannan lokacin ba masu kulle masallaci su hana mutane sallah Allah ce ba wanda bai su zalunci ulaika wadancan ka ma kana lahum bai kamata gare su an yadkhuluha su shige ta ba illa khaifin sai dai kuna tsoratar da su khabarin bi ma'anar amri ay akhifukum ku tsoratar da su bil jihadi da jihadi fala yadkhuluha ahadun aminan kar ɗaya ya shige ta ina aminci lahum fid dunya khizyun masu hanin nan kunyata da walakanci da kisa ya tabbata gare su a duniya bil qatl wasabi da kamu wal jizyati za musu kudin jizya walahum azabun azaba ya tabbata gare su azimin mai girma na'am wannan shi ne wuta ayin da za a karanta nan gaba na zala ya sauka ne lamma da anal yahudu fi naskil kiblati lokacin da yahudu suka yi suka a soke kibla a da manzon Allah da ya zo madina Allah ya hore shi ya dinga sallah yana fuskantar kudus to daga baya sai Allah subhanahu wata'ala annabi yana ta nema yana ta nema da dai Allah zai mai da shi ya fuskanci kaba da yafi to da Allah ya mai da shi kibla din sai suka damu suka ce ai dama addinin ba gaskiya ba ne akwai shakka ya kana fuskantar nan ba ka fuskantar nan kuma yau ka dawo nan to shi ne suka yi shuka ko kuma a'a wani kaulin au fi salatin nafilati ala rahilati ko ko sallah nafila akan dabba haisu ma tawajjahat duk inda ta fuskanta don manzo Allah da ya gabato madina ya sauka an hore shi da sallah ga jihar baitul muqaddis abinda Allah ya sa yi haka don akwai shi akwai a littafin yahudawa don neman taro zuciyar yahudawa suka ɗaiɗaita cewa muhammadu yana bin addininsu da shari'ansu sannan bayan lokaci guda Allah ya hore shi juya ka'aba suka ce ai muhammadu yana yin abin da ya ga dama ne ba shari'an Allah ya yake kawo Allah ya ce ko da na ce a fuskanci kudus an ce maka a kudus din ne kawai ba ne a ko'ina a yi balin layin mashiriku mahudan rana na Allah ne wal magrib wurin fadawan rana na Allah ne ko ina kiblatuhu kibla fa aina al'ardu kulluha kasa dukkanta li'annahuma domin gabar da yamma nahiyata ha nahiyoyinta ne fa aina ma tuwallo duk inda kuka fuskantar da wujuha kun fa zakunsu fi salati a cikin sallah in dai bi amrihi da horon Allah ne ba samma wajhullahi zatin Allah yana nan ba inda ba Allah a ciki na kiblatu kiblansa allati radiyaha inna Allah wasi'un Allah falalansa yana da yalwa ya yalwaci dukan komi alimun masani bi tadbiri da shiryawan halki halittansa domin shi an haifi Isa a wuri ne na gabas ban taba zarfi makanan sharqiyya ko shi sa kaga hatta church-church inda suke fuskanta kamar gabas din saboda nan aka haifi annabi suka ce sallah ba su inganta sai a gabas yahudu suka ce kiblansu magarib yamma allah ya ce wa makunta bi janibil garibi saboda munajati da musa ta auku ne a yamma shi yasa su kiblan yahudu yamma kiblan nasara gabas saboda wannan to suka zaɓi kowane ya zaɓi kiblansa musulmi sun karɓa daga wajen allah tabaraka wa ta'ala tun allah ya ce su fuskanci kudus da farko suka fuskanci kudus daga baya ya ce ku juya ku dubi ku dubi kiblan ka'aba nan ne suna cewa mu ga inda muka kama wannan gabar da muke fuskanta in ji nasara na aka haifi isa su kuma wannan suka ce ai mu ya da muka fuskanta na aka yi munajati da annabi musa alaihi salam sai na ku samu ka cewa mu muna bin umarnin allah ne allah ya ce da gabar da yamma dun nashi ne ina ne bashi wa qalu suka fada bi wawin wa duniya qalu ko wa qalu ai yahudu yahudawa da nasara wa man zama da wanda suka riya akwai waɗansu ma ba yahudun bane ba nasara bane suna riya annal mala'ikata banatullahi wai mala'iku yaya mata ne na Allah da masu cewa yahudu da nasara da masu riya cewa mala'iku yayan Allah ne dan nasara sun ce masihu ibnullah yahudu sun ce uzairunullah wasu sun ce mala'ikatu banatullah sun ce ittakhadallahu waladan Allah ya rike da qala ta'ala Allah ta'ala ya amsa masa yace subhanahu tanzihan lahu kuwa ya tabbata ga Allah anu gabarinsa ballahu ma fi samawati da'awan da yake cikin sammai na Allah ne wal arli da kasa mulkan wa khalqan wa abida mallaka da halitta da bayi wal mulkiyatu tunafil wadi'a wilada mallaka ko ta kora haihuwa wa barabe ma da ya ce ma bai ce man ba ta galiban limala ya kiro an rinjayar da abin da bayan hankali kullum kowanne abin da ke saman da kasan da abin da yake tsakanin su qanituna masu biyayya ne lahu ga Allah ta'ala kullum bima yuradu minhu dukkan abin da kaga Allah ya halitta ba haka yi banza ba yana abin da ake nufi da shi wa fi taqlibul aqili a cikin cewa kullum qanituna din nan akwai gabatar da mai hankali da yake an ce ibada ne bade wasamawa رجل السماوات والأرض وأتاك بأمر فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين يتألون كتاب لا يكلمهم الله أو تأتينا آيات كذلك كان الذين من قبلهم مثل قولهم تشابه قلوبهم ألوان ما أدركهم إنا أرسلناك ولا تبشيرا ونذيرا ولا تسأل على شعب بلغتهم badi'u samawati Allah shine mai kagan sammai wal alli da ƙasa mujidihima la ala misalin sabaka Allah shi ya samar da ƙasa da sama ba tare da wani misali da ya gabata ba shi yasa ce badi'u shi ya kaga ba wani ya koya masa koya koyi na wani ba wa idza qala amran idan Allah ya nufi al'amari arada ai ijadahu ya nufin ya samar da al'amari to a wajen Allah ba abu ne mai wuya gare shi ba inda ya nufi ya samar da wani al'amari fa inna ma ya kulu iyaka yana cewa da shi kun kasance fa ya kunu ya kasance ai fa huwa ya kunu ba wai ma'anan kun din yake bi yana cewa ba inna ma amru idza arada shay'an kana da Allah ya nufi abu sai ya kasance don an ce sai ya bi abu yana kun kun kun kun abin zai yawa amma yadda hankalinka zai dauka idan Allah ya so ya samar da abu zai ce kun fa ya kunu malamai suka ce da ya ce kun fa kana kawai wa fi qira'atin min nasbi jawaban lil amri kun fa kana wa qala alladhina la ya'lamuna waɗanda ba su da sani suka ce ai kufaru makata للنبي صلى الله عليه وسلم سنة مع النبي لولا هلا يكلمنا الله wai kai kana ta cewa kai annabi ne kai annabi ne ba mu ga wani yaro ya ga mana kai annabi ba ka gaya ma Allah mana ya magana da mu annaka rasuluhu cewa kai manzansa ne mu ji a wajen Allah autatina ayatan ko ka zo mana da wani aya min maktarahnahu daga abin da muka nema a alasirke bisa gaskiyanka kamar can inda suka ce inda shi annabi ne a mai da kasar makka duk duwatsun nan su na gargaje a samu filin noma a mai da dutsen safa ya zama zinari su ninga diba da sauransu to a kawo mana aya irin wannan akan gaskiyanka Allah ya ce kazalika kama qala haula'i ba kawo ayan ne ba zai wa gare mu ba duk sanda Allah ya kawo aya mutanen wurin suka kafirce da ayan karshe halaka ne yake zuwa to shi ko annabi rahama ne Allah ba zai halakar da al'umma annabi ba mutanen salihu da suka nemi ayan aka kawo da suka yi suka soke taguwan me ya faru ai halaka su aka yi mutanen da suka ce a kawo musu ma'ida daga sama aka sauka musu da ma'idan da suka kafirce me ya faru ai azaba ne ya biyo bayan sa to irin wannan irin wannan suke ce ma annabi wai me yasa Allah ba zai magana da mu ba ko duk abin da muka ce ka kawo ka kayo Allah ya ce ai irin maganan kafirai duk iri ɗaya ne kama qala haula'i kamar yadda waɗannan suka faɗa ƙalar lazina min qablihim waɗanda suke gabansu sun faɗa min kuffarin umamil madiya daga kafiran al'umman da suka shuɗe sun gaya wa annabawansu misala qaulihim misalin magana su mina ta'annuti na ta'annuti neman kure wa dalabil ayati na neman ayoyi tashabahar qulubuhum zuciyoyin kafirai yayi kama da juna fil kubri wal inadi cikin kafirci jayayya wannan magana da Allah ya gaya ma annabi tasliyatin linnabi sallallahu alaihi wasallama ban hakuri ne da fidda bakin ciki kar annabi ya ga wannan magana ya yi girma a ce wai Allah ma da kansa saboda wai ya masa magana ko a kawo aya Allah ya ce karka damu na saba jin irin wannan magana kafirai ma sun saba karka damu ya rasulullah kai dai kar bayyana layati mun bayyana neman ayoyi da kaumin ga mutane nuna da suke suka sani annaha cewa ita ayatun ayoyi ne fa nuna su ba da gaskiya faqtira ayatin ma ha ta'annutu neman wani aya bayan ayan zama wanka annabi muhammadu bayan ayan alkur'ani da allah ya kawo bayan allah ya kawo mujizozi da kanka ka kira girgije kai magana da damo kai magana da itaciya ta zo duk wannan bai zama mujiza ba sai an kawo wani ka sauko ka nemi ruwa ya sako ya yi ta zuba ka nemi ba abin ka ɗebi tsakowa a hannunka ya yi tasbihi to me kuma suke so su nema wannan neman wani aya neman ta'annuti ne karka damu ya rasu Allah inna arsalnaka hakika mun aike ka ya Muhammad bil haqi bil huda da shirya bashiran ka zamo mai bishara man ajaba ilayhi wanda ya amsa zuwa gare shi bil jannati da aljanna wa nadhiran ka zamo mai gargadi man lam yajib ilayhi wanda bai amsa kiran ba bin nari da wuta wala tus'al ba a tambayan ka an ashabil jahim ma abota wuta an nari ayil kuffari da ka je isarwa Allah ba zai tambaye ka ma lahum lam yu'minu me yasa ba su yi imani ba inna ma alaikal bala abinda aka dora maka isar da manzanci wa ma ala rasul illa al balagul mubin kuma Allah ya ce innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha duk wanda kaga ya shirya Allah ne ya shirya da shi wanda bai shirya ba Allah ne ya bada shi duk wa'azin ka in Allah bai nufi bawa ya musulunta ba ba zai musulunta ba fi kira'atin a wani kira'a bi jazmi wala tus'al nahayan kar a tambaya walan tarla an kal yahudu ana أن أرضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وسنة الله والكتاب ولم يتبعك أهواءهم بعد تتبع فكرتك ما يكتب الله هم اليوم لا نسير أتدون أتناهم الكتاب يتبعون حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون
na'am walan tarla an kal yahudu Allah yana gaya wa annabi cewa wannan yahudu ba kar kai tsammanin za su bi ka nasara ma ba za su yadda da kai ba yahudu ba za su yadda da kai ba walan nasara hatta tattabi a millatahum sai ran da kace ka dawo ka bi addinin su ina ko zai yi qul ka ce masu inna hudallah shiryan Allah musulunci huwar kuda shine shirya wa ma adahu abinda ba shi ba kuma dalalun bata ne wala in tabata awahum wallahi idan ka bi soyi soyin zuciyarsu allati yad'unaka ilayha wanda suke kiran ka ba yahude ce ka zama ba yahude ka shiga aljanna manasare ce ka zama manasare ka shiga aljanna farlan ba'da allazi ja'aka bayan abin da yazo maka min ilmi na wahayi daga Allah idan ka bi su malaka min Allah min waliyin ba ka da wani mai kariya daga Allah wala nasirin ko mai taimako ya muna auka min wanda zai hana masa azaba allazina atayna humul kitaba wanda muka ba su littafi mubtada'un yatluna ko suna karanta shi haqqa tilawati haqiqanin karantawa ay yaqra'unahu kama unzila والجملة حال سوى حال كونه يتلونه حق تلاوته حق الناس نسب على المصدر والخبر أولئك ما سكنت التوراة نقسيا سوني سكي إيماني به دشي نزلت وانا آية تاسوكني في جماعة أتين وسو جماعة قدموا من الحبشة wanda suka zo gun annabi Muhammadu daga Habasha wa aslamu suka musulunta domin shi na jiya shi na Habasha shine yake kan addinin annabi isa na gaskiya bai kauce ma hanya ba shine allah ya ce dunahu haqqa tilawati shi kaga bai ga annabi ba amma tun da sahabbai suka je ce a gaya wa annabi ya musulunta wa man yakbar wanda duk ya kafirce bihi da wannan littafi almota abin bayarwa bi an yuharrifa wa juya shi wa ulaika wadancan ka humul khasiruna sune masu asara limasirihim dan makomansu ila nari zuwa wuta al mu'abbata da abin dawwamarwa alaihim akan su
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأن فضلتكم على العالمين واتقوا ما تهمكم أنفسكم ولا يظلم أحدكم ولا تكفر عن شفاعة ولا هم ينصرون
na'am wattaqu yawman ya bani isra'ila ya bani isra'ila uzkuru kutuna ni'mati ni'mata allati an'amtu alaikum wanda na ni'imtar akan ku wani faddaltukum ni kuma na fifita ku alal alamin bisa talikai kaga bambancin yahudu da nasara bani isra'ila Allah yana tunatar da su da ni'iman da ya ne akan iyayensu ya tunatar da su da falalan da ya ba iyayensu don su tuna su gode ma wancanen ka ni'ima su yi imani su daidaitu su ku al'umma annai muhammad sallallahu alaihi wasallam da Allah ya zo sai yana ce mana khairu ummatin ukhrijal lin nasi wato bani isra'ila da aka tuna masu irin matsayinsu a cikin ku aka yi annabawa a cikin ku ne Allah ya kaza ya kaza shikenan sai girman kai ya shiga shikenan suka yi fushi sai aka halakar da su a cikin kana rugan mutum kai wani ne dan wani jikan wani da sauransu maimakon ya gode ma Allah da ya kai shi wani sai kuma girman kai ya shige shi kakan ka wani uban ka wani uban uban ka wani zai ga yana yana fadi yana girman kai yana tsiya to abin da ya samu yahudawa kenan kakan ku annabawa ko yan annabawa ne Allah yana gaya masu ne su fa gode ma Allah fa sai suka ji amma mu al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya ce ko falala ne qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi zalika falyafrahu ko ku yi farin ciki da falalan Allah da ya ba ku musulunci da rahamansa kaga mu ba a zuga mu an ce kun zama kaza ba an ba ku falala duk wanda ya samu falala ko zai gode wa Allah duk wanda ya samu rahama zai gode wa Allah to shi idan mun tuna falalan Allah tabaraka wa ta'ala sai ka ga gaja'in mu yayi karfi cewa Allah ya ce la ta kana domin rahmatullahi inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a mu da aka gaya mana haka sai kullum muna tsakanin khawfu wa raza kullum ana sauke maganin girman kai so idan sun tuna falalan su sai girman kai da sai irin abin da ya samu ga iblis ya faru da shi mu kuma kullum sai mai kankan da kai to shine Allah subhanahu wataala yake cewa ku tuna ni'ima na bibi ta ku akan talikai to amma da na bibi ta kun nan fa wattaqu yawman ku kiyaye wani rana na zuwa la ta jiri nafsun an nafsin wata rai ba ta wadatar ma wani rai shi an wani abu wala yuqbalu min ha adlun ba a karban fansa min ha da gare ta wala tamban wa shafa'atun ceto bai amfananta wala hum yunsaruna ba a taimaka musu min wani min azabillah kaga idan bala'i ya samu mutum a nan duniya in a duniya ne to akan bi hanyoyi a fita yana yi wa akwai wani mai alfarma da zai sa baki sai a tsirar da kai idan ba ya da shi yana yi wa da yan kuɗi sai a karbe a sake shi idan ya ba yi wa ya ba da shi yana yi wa yana da yan uwa a hada kai a je a karbo wani kamar yadda an kama wani wani a je a karbo shi ko to Allah yana me kake da shi irin wannan idan har ma a duniya akan yan fanso yan uwa da dangogi akan yaƙi don a kwato mutane to Allah ya ce ba irin duniya bane can kuɗi bai amfana albarma bai amfana yaƙi bai amfana gaskiyan ka zai amfana wala ta mawa shafa'atun kaga kenan wani ya je ya sa baki ba zai yi ba wani ya kawo kuɗi ya harada a fanso ka ba zai yi ba shine Allah ya ce ranan kenan ku tuna wannan rana ويمكن إبراهيم ربه بكلمة فأتمهن الذي لا يبقى خير من ذرية ألنا لنا أجر ظالمين وإذا أخذتنا فابتسمت أمرا وسكتوا لمقام إبراهيم المسلمين وعدنا إلى إبراهيم وإسرائيل أن فشربت للطائفين ولكنهما قالوا فيصمون وإذ قال إبراهيم وبدأت آباء بدر منهم وإذ قال وبدأت وآتوا ونحن نؤمن بالله ولا بناته قال وانتفع ووجهه قليلا ثم انظروا الى عذاب النير وبئس المصير واذكر كأنبتا إذ ابتلى إبراهيم ربه يا إن أبنجي سيجرة إبراهيم وفي قراءة إبراهام بكلمات دوس كلمومي بأوامر ونواهد waɗansu abubuwa da Allah ya hori annabi Ibrahim ya ne shi da wasu an ce waɗannan kalimatin shi ne aikin haji annabi Ibrahim shi ya fara an ce a kurkura baki shaƙa ruwa yin suwaki rage gashin baki raba gashi a tsakiya duk waɗannan da yanke kumba da fige gashin hammata da ana da gashin gaba da tsarki da ruwa da ka- da- da kaciya don shi ne farkon wanda ya fara kaciya shi annabi ibrahim yana ɗan shekara tamanin ma ya fara kaciya to shi ne allah ya ce izibtala ibrahimu bi kalimatin shi ibrahimu din nan shi ne khalilullahi wanda ainihin a dukkansa na abraniyanci ibrahim wato abun rahimu baba mai tausayi to Allah ya jarauci Ibrahim kalimatin mana ya dora masa abubuwan da ya hane shi kallafa biya kila an ce wannan ka abin da ya dora masa manasikul hajj ibadan hajji don shi ya gina daki aka ce wa zillin nasi bil hajji ya ci kirjalan manasikul hajji wakila an ce almalmalatu kurkuren baki an ce inshinsha an ce siwak an ce kasu sharif an ce farakun ra'asi yakan raba gashin kai domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma saboda yana son ai koyi da Ibrahim an ce idza farraqal ash'ara yabdu wa yalmau annabi yakan raba gashi tsakiya rabi na gefe rabi na gefe sai kaga tsakiyan yana markiya wal wal wal wal koyi da annabi Ibrahim wa kalmul azfari yanke kumba sunnar annabi ibrahim ne natful ibdi gashin hammata ba askewa ake ba ana figan shi ne a hankali ba wani jin ciwo ba aske gashin gaba wal khitani da kaciya wal istinja'i da sarki da ruwa shine Allah ya ce ya jarabce shi bi kalimati fa tamma hunna annabi ibrahim ya cika su adda hunna tamatin ya ba da su cikakku kamar yadda ubangijinsa ya hore shi قال تعالى الله تعالى يتي له إبراهيم إني جائلك للناس إماما ni mai sanya ka abin koyi ne ga mutane fiddini a cikin addini duk addinan duniya suna fari da ibrahim ba yahude in ya shafi ya ce shi sai annabi ibrahim ba yahude ne ba nasare ya ce annabi ibrahim ba nasare ne balle mu musulmai allah ya karyata su ma kana ibrahim yahudiyan wala nasaraniya walakin kana ne ba musulma wannan allah ya ce ja'iluka linnasi imaman qala da annabi ibrahim ya ji haka sai ya ce allah wa min zurriyati ka sanya daga cikin 'ya'yana mana zuriya na masu bi ai auladi ij'al a'immatan ka sanya shugabanni daga cikin 'ya'yana sai Allah ya amsa masa la yanalu ahadiyaz zalimina azzaliman cikin 'ya'yan ku ba za su samu alkawari na da amana ba alkafirin minhum kafirai daga cikin su wannan yana nuna ma annabi Ibrahim dalla ala annahu yanalu ghayra zalim yayi masa nuni cewa ‘ya'yansa wadda ba kafirai ba za su samu shugabancin kamar yadda ya samu ana aka nuna masa cewa ‘ya'yansa za su zama waɗansu kafirai ne Allah ya ce wa inji an lalbaita yayin da muka sanya ɗakin kaba masabatan linnasi makoma ga mutane marja'an ya sumuna wanda suke zuwa ilai gare shi min kulli janibin kowane nahiya wa amnan ma'amanan lahum wurin aminci gare su min zulmi daga zalunci wal igarati da hare-hare alwaƙiyati mai aukuwa fi gari a cikin wani sa kasan zamanin da ba amana shi yasa kowane gari yake ganowa da dakaru masu karewa saboda in wani sarki ya fi karfin wani sarki sai ya fada masa da yaƙi ya kwace su haka aka yi ta yi a duniya Allah ya ce ban da garin makka duk wanda ya shiga wurin man da kalaku kana amina wurin amana ne duk wanda ya je wurin ba zai iya kai magarin hari ba har ma ya zamo kanar rajul yalqa qatil abihi mutum ya gangamu da wanda ya kashe babansa a cikin makka to Allah ya ce ba dama ya taba shi fala yuhayyijuhu kar ya motsar da shi wato kar ya fada da shi wattakhidhu ayuhan nas ya ku mutane ku riki musallan min maqami ibrahima maqama ibrahim alladhi huwa al-hadar alladhi qama alayhi shine dutsen da ya tsaya a kansa inda bina ilbaiti yayin ginin ɗaki ku rike shi musallan makana salatin wurin sallah bi an tusallu khalfahu ku yi sallah bayansa a raka ta yi tsawafi duk wanda ya je kaba idan ya gama ɗawafi Allah ya umarce shi je bayan muqama Ibrahim ya sallan nafila raka ta yi tsawafi wa fi qira'atin bi fatil hayi ya ce wattakhidhu wani kira'in ya ce wattakhadhu in ya zama wattakhidhu ko rika in ji Allah kuma in ya zama wattakhadhu ne a'a sun rika ba tare da Allah ya ce ba misalan a khabarun dan shi Ka'aba farko wanda suka gina shi a mala'iku ne sai a jurhum suka gina makka annabi ibrahim ya gina ɗaki na biyu annabi ibrahim da ya zo da mahaifiyar isma'il da ɗanta tana shayar da shi ya ajiye ta a wajen ɗakin ba wani gini a duniya ga baki ɗaya lokacin da annabi ibrahim ya fita bayan halaka da namaruzu ya je ya samu koyon gansa hajaru ta haifi isma'il isma'il ya girmi haka da ya taso sai kishi ya tashi mai ita sarat ta ce ni ba zan ga wannan ba allah ya ce dauke shi dama ba nan ni ya aje shi ba dauke shi da mahaifiyarsa ka je ka aje shi a daidai dakin kaba ya sa ta bayan doki da ɗanta Ismail ya yi ta tafiya sai da ya zo daidai inda kaba ya ce ce sauka ta sauka da ɗanta ya ce ga salkan ruwa nan ga dabino na baki lafiya ya juya zai tafi na ya ce Ibrahim nan za ka banni mai waiwaya ba na uku ta ce Allah ya ce ce Allah ya ce to in ko haka ne Allah ba zai tozarta ni ba tana nan dai tana cin dabino ya ƙare tana shan ruwa ya ƙare a lokacin ne ta rasa yadda za ta yi ba abinci ba ruwa al'ad dan adam in ba ruwa ba za a rayu ba shine ta hau dutsensa ba ta ga wani bata gani ba ta hau dutsen marwa ta ga wani bata gani ba sai da ta kai so bakwai to ana cikin haka ne sai Allah ya aiko mala'ika jibrilu shikenan sai ya bugi wajen zamzam da duddugensa ruwa ya bayyana sai ta zo tana ce ma ruwan nan zam zam zam zam zam zam ruwa wai ku taru kar ku watse tana tarawa da hannunta zam zam zam zam zamzam shine ruwan zamzam ne da kalman abrananci kamar ruwa karka tare ku watsu ku taru ku taru ku taru shine annabi ce Allah ji kan kakana la ta yi hakuri da ruwan ya zama kogi amma zamzam din nan da yace shi yasa ya tsaya a rijiya amma rijiyar da duk duniya suke sha to wannan sai ita ita uwar na Ismail da Ismail din suka dinga shan ruwa suna dan barautan suna ci to har wasu kabilan Jurhamawa suna wucewa sai su ga ah ai ga tsuntsu a can wurin duk inda aka ga tsuntsu kuwa akwai ruwa a wayan mu je mu gani suna zuwa sai suka ga mata da ɗanta baiwan Allah nan kike zaune da shi nan muke zaune nan muke zaune to kiya ba mu dama mu dan zauna ne je ku zauna amma kar ku sha mu ruwa kar ku sha mu ruwa to dalilin kenan jurhum suka zo kenan kamin annabi Ibrahim ya dawo ya ga ajiyarsa to can an dade sai annabi Ibrahim ya ce masara to zan je in dubo mutanen nan take kar ka sauka in ka je a dabba kar ka sauka kar a samu ni dan in ka je ka dawo kawai ya zo kenan ya ga gari ya taru ya ce ina mai gidan aka ce ai ismaila ya tafiya ya je farauta ya tambaya aka ce matan ta ce ai ba sa jin daɗi ya ce in ya dawo ki ce canza ɗakin ɗakin shi ba ke wato matan ba ta da kirki ya dawo annabi ibrahim daga ƙarshe dai dawowansa na uku shine allah ya ce ka je da kai da ɗanka ku gina ɗaki to shine annabi ibrahim ya gina ɗaki na biyu bayan na mala'iku da aka zo ruwan tufano an ce ruwan tufano ya rushe ka'aban amma kuma an ɗauki dutsen hajjar al'asu an aje to haka nan dai aka yi ta ginin ka'aba na isma'ila ya girma suka ba shi mata to shine allah ke faɗa wa hina ila ibrahim an tsagira bai ta yi للطائفين والآكفين قرسوا وإذ قال إبراهيم وإذ قالنا أن طهر بيتي وإنا من القول ذا إبراهيم وإسماعيل أمرناهما من غريس بأن طهر بيتي وترك كداكنا من الأوثان لقمك للطائفين دم صدوافي والآكفين ما صدما في أشكنسا والركعي da masu ruku masu jada jam'u raki'in wa sajidin almusallina wa idh qala ibrahim ya la nabi ram yace rabbi al hadha al balada hadha baladan amina ya ubangiji na ka sanya wannan wuri gari amintace za amnin ma'abocin aminci wa qad ajaba allah du'aahu allah ya amsa addu'a annabi ibrahim وجعله يسن مكة إذا مهورمي لا يسبق فيه دم الإنسان ba a da jinin mutum a ciki wala yuzlamu fihi ahadun ba a zalunta mutum ɗaya a makka wala yusadu saiduhu farautan makka ma ya fi karfin ka ba a kama shi wala yuqtala khalahu ciyawan ma ba a yanka Allah annabi Ibrahim ya ci gaba da roƙon Allah warruqa lahu Allah ka azurta mutanen wannan gari min as-samarati daga 'ya'yan itace wa kan fa'ala haqiqa Allah yayi haka bi naqli ta'if min sham da yanko da'ifa daga sham ilai zuwa gare shi wa kana aqfara ya zama faqo la zaraba fihi wala ma duk wanda yaje maka baya zuwa da'ifa ne amma da'ifa a kusa da maka yake lokacin da annabi ibrahim wannan addu'a Allah ya ce to a yanko ƙasan ɗa'iba ƙasan ɗa'iba ƙasa ne mai itatuwa mai dausayi Allah ya ce to a yanko ƙasan a kawo ma annabi Ibrahim ɗa'iba aka kawo mashi in ka shiga ɗa'iban yanzu aka ɗauka kana shan biyu aka yanke na makan aka kai can in ka can kuma za ga kaman kana kaman kana ƙasar makka ne to Allah ya ce ya yi haka saboda annabi amma shi annabi da yake ba annabi Ibrahim bane da ya zo Madina Allah ya ce a yanko maka kai aljanna ne ma baina qabri wa minbari lawlatun min da aljanna man amana wanda ya bada gaskiya minhum daga cikin su billahi da Allah wal yawmil akhir da ranan karshe badalun min ali wa asawun bi zikri ya ambace su bi du'ai da du'ai li'annahu domin shi muwafiqan limana liqawlihi la yanalu adiy zalimi kaga ya ce inni ja'iluka lin-nasi imama sai ya ce wa min zurriyati a can baya sai Allah ya ce la yanalu adiy zalimina to nan da yazo yana addu'a wallu qala min samarati man amana min sai ya ce man amana minhu saboda an gaya musu la yanalu adiy zalimai banda su to annan ma ya cire sojan addu'a sai ya ce wanda ya bada gaskiya ne warruƙwalau Allah ya ce Allah ta'ala ya ce a'a har wanda ya zama azzalimi in dai duniya ne zan bashi wa arzuku man kafara wanda ya kafirce ma zan azurta shi ba ruwana a duniya da kafiri da wanda ba kafiri ba in dai arzikin duniya ne zan ba kowa fa umatti'uhu bi tashdid wa zafifi umtuhu fi dunya bi rizqi da arziki kalilan kankani muddata hayatihi duk jin daɗin rayuwar kafiri ai ya kan shi rayuwar yana shiga kabari magana ya ƙare a wajen Allah ko rayuwar duniya kamar kyautawan ido ne sun Allah ruhu sannan bukatar da shi fi lahira ta lahira ila azabin na zuwa azaban wuta fala yajidu anha mahisan ba zai samu wurin bauɗewa gabaninta وبئس المصير مكوما يا يموني هي إتا وذي يرفع إبراهيم وإذ يرفع إبراهيم القائد من البيت وإسماعيل ربنا تقبلنا إنك أنت السميع العليم ربنا اجعلنا مسلما لك ومن ذريتنا قوة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا فأتهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم
وقل كأمتا إذ يرفع إبراهيم القواعد يا عند النبي إبراهيم يكي دقا شكا شكي الأسس أو الجزر كوكا تنغا من البيت دقا داكي يبنيه ينا جناش متقلق بأربع وإسماعيل دا إسماعيل عدب على إبراهيم lokacin da suke ginin kaban suna addu'a ya kula ni suna cewa rabbana taqabbal minna binana ya ubangijin mu ka karbi ginin mu innaka antas samiu kai ne mai ji lil qawli gazance al alimu masani bil fi'li da aiki kamar yana muka ce annabi ibrahim ya gina shi an gina ka'aba wajen sau goma mala'iku annabi adamu annabi shisu annabi shisu ya gina ta sannan bayan tufan amalika suka suka gina ta jurham suka gina kusai ibn kilab qurayshiyawa abdurrahman ibn zubair hajjaj dan yusuf haka na aka ta ginin ka'aba domin shi manzon Allah lokacin da ya zo ya ci ya ci makka sai yana ce musailin na aisha launa qawmika hadisu ahadin bil kubri labanaitu ta'abata ala asasi ibrahim in ba don mutanen ke kwanan nan suka rabu da kafirci ba da na gina ɗakin nan yadda annabi ibrahim ya gina shi don wannan ginin da annabi ya samu zamanin ƙuraishiyawa lokacin da ya sa hajarul aswad aka gina da aka zo ginin kuɗin ba zai kai ba na halal wanda za a gina shi gaba daya shi sa aka yi wannan katanga a gefe yana cikin ka'aban ne to shine yana nan haka har annabi ya fito makata to annabi ya fito makata bai wuce shekara biyu bai bar duniya to kamin ya bar duniya sai yana cewa kwanan nan mutanen nan suka rabu da kafirci idan yanzu na taba ka'aban nan sai taba zuciyarsu su ce na taba kakannin kakanninsu inda ba don haka ba da na mai da shi yadda annabi ibrahim ya ce to ana nan annabi ya bar duniya da aka zo abdullahi bin zubair sai ya tambayi sai da na aisha wai shin gaskiya ne annabi ya faɗi wannan magana zai ce ya faɗa sai ya ƙara sa hajarul aswad a ciki to ana nan kuma hajjaj ibn yusuf da ya zo shi kuma azzalimi sai ya rushe ya sake mai da shi yadda annabi ya bashi daga nan aka ce ka yi kara sake gina kama kar wani ya zama yana ta wasa da shi shi yasa duk wasan da za a yi a wajen ka'aba dai a rushe nan a rushe nan amma ka'aba dai a bashi yadda annabi ya bashi to tun yadda aka ganshi nan hajjaji ginin hajjaji ne har yanzu to lokacin da suke ginin ka'aban suna ta roƙon Allah ya Allah ka sanya mu musulmai ne mu zama musulmai mun kadai ne laka masu miƙa wuyan mu gare ka in ji alka sanya min zurriyatina daga ‘ya'yan ma'auladina ummatan muslimatan al'umma jama'a musulmai laka gare ka wa min din nan ya ce min zurriyatina litab'ili wa utiya bihi da takaddumi qawliki la ilaha illa anta zalimina wa arina manasikana Allah ka sanar da mu ibadojin hajjin mu shara ibadatina wa hujjina wa tubka karbi tuba alaina akan mu innaka ya Allah anta tawwabu kai ne mai yawan karban tuba arrahimu mai rahama salahu sun roke shi tuba ma ismatihima annabi ibrahim da annabi ismail ma'asumai ne ma'ana Allah ba zai bari su yi sabon Allah ba amma gashi suna cewa Allah mun tuba Allah mun tuba me yasa suka yaka tawadu'an don kankan da kai ga Allah wa ta'aliman sanarwa da zuriyati ma ga zuriyan ربنا وأمسك هكذا كما دون كنا ربنا يا أبنجي وبعث عليك كتائر فيهم أجكين أهل البيت ka taro waɗansu alil baiti rasulan manzo minhum min anfusihim wa qad ajaba Allahu alla ya amsa du'a'insa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam shi yasa annabi yake ce ana da'awatu abi ibrahima ni addu'an babana ne annabi ibrahim lokacin da yake ginin daki yace Allah ka aiko wani babban manzo a wannan garin wanda zai karanta ayoyin qur'ani wa yu'allimuhum alkitaba ya sanar da su littafin alqur'ani والحكمة ما فيه من الأحكام أو أن ديك يشكيني كمومي ويذكرهم يطيرهم يدرك كيسو لك شركة إنك كي ألا أنت العزيز كي نبوائي الغالب مرين جاي أكن لبرنسا الحكيم غني في سنه أتين أيكنسا الحمد لله
أكرمك الله وأنا هنا تنبيه ina ina sana'ar tuki ne da yake sana'ar tuki in sai suke wani kirista kuma kirista ne ya mutu to da ya je ya kuma wani sai suka ce a sun ya je wannan mutuwa ne to shi abin da ke tunani azuminsa kafara ya za a yi kafara na na a kansa ai kisan kai ne wannan haƙƙi ne na Allah ba na mutane ba na mutane ya biya su diya to diya kuma sun ce sun yafe mashi wannan ba komai amma azumin kafara zai yi saboda mutum ya mutu ta sanadinsa
wannan kuma yana cewa yana tare da mahaifinsa ne ko ina za su tare da mahaifinsa mahaifin ma- mahaifinsa shi kuma ya masu wannan mahaifin ya shi da ya zai ce zai yi sana'a na'am ana sana'a to shi ne ya ce zai malam wayan nuna mu da Allah hanyar zafi ya lallaba shi sai zai je kama sana'a ya yi ta haƙuri da iyayen dan in bai sa maka albarka ba in ka je sana'a ma ba zai kyau ba ka lallaba shi ya baka ɗan lokaci da za ka je ka yi sana'an a yini ko ko a wasu sa'o'i don ba zai zama kullum yana kan hanya ba ya baka ɗan wani lokaci ba ba ka bari ɗan dinga zuwa ina sana'a da sauransu in ka lallashe shi zai amma kare yadda ya gudu ya bassa ya zamo bai sa masa albarka ba in ya je sana'ar ma ba zai gane ba
Akar makalla wannan yana cewa ya haifi yarinya ne to yana so ya sa mata suna Humaira. Ya dace a ya karamar ja ba ai hamro ja humaira yar karamar ja ta sigirin hamrin ja ai da sunaye in kaji wani suna ma ai ba za ka saba ya sa abin shi mana yawa hu mai ra'u yar karamar jar mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khudhu nisfa hadha al-ilmi min hadhihi al-humaira yana nuni sayyidatina Aisha yace rabin ilimin nan ku karbe ta a wajen yar jan matan nan nawa to in ka sa yar jan matan nan yayi
haka magana wannan zuwa suna ta don Allah malam ya gaya musu yadda ake itikafi da kallalanta da itikafi wanda zai yi na kwana goma daren yau ya kamata ya shiga dan gobe ne ko ishirin ko? gobe ne ashirin da yau ne sha tara? to gobe kenan ya kamata ya shiga dan ashirin a goma na karshe daren sha ɗaya zai shiga kuma itikafi ibadoni ne na alkhairi ake yi a lizimci karatun qur'ani da yawan salati da yawan zikiri da duk abin da ya shafi ibada ne na filfili da sauransu ba keɓance wani ibada wadda za ka yi bar wannan ba amma shi a watan ramalana watan qur'ani ne an fi son karatun qur'ani ya fi yawa zikirori salati istighfari wasu addu'o'i wanda ka saba da shi ko wanda aka baka ko wani wani zikirori wanda kake neman rayuwa da shi ko wani abu duk kayi a ciki ma dai nawafilul khairi ne na filfili na alkhairi shi ake yi kuma a kiyaye ba wurin surutu bane ba wurin hada waya ina can ina maka wuri dai bane ba ba zai tashi daga itikafi ba wuri ne na yanzu ana BBC ba ba wuri ne wanda za a koma gefe daya ana tanzancen siyasa ba musamman wannan lokaci da ake ciki abin da ya dame ka shi ka zo kai in kayi kayi ba a ce ka matsa ma kanka ba kwanta kai bacci ka sha baccin ka inda ya kamata ka tashi kai wanka ka kama har zuwa waɗannan kwanaki shi ya kamata Allah ya maka wannan ina yin abadi ne da yake yin ne wasu suna cewa wai wannan tatuwa da ake da hannu ake bai da hannu kuma wanda ne hukuncin shi dai qablu a sa hannun dama akan hagu a kirji a saman kirji ba akan ciki ba shine sallar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi shine mu wada ya kawo min kalamin nubuwati mai ma la yani wal yumna al yusra fi salati shine mutum ya haka a cikin sallah shi aka sani wanda ake yi a tsaye kamin aje ruku wanda in an dago ruku wasu suke yi wansan inda suka samu ba amma dai wancan na tsaye din in ka ce Allahu akbar kamin kai fatiya kai kaulin ka dora hannun dama akan hagu har ma aka ce wannan yatsun guda biyu su na haka akan kirji kai fatiya kai suran da za ka yi in kai ruku ka dago ba sai an ce ka sake yin kablu ba wannan ban gan shi ba babu shi wannan shirme ne saboda haka sai ka ci gaba haka ke yin kablu
akan masaka wannan haɗari ya yi da ya haɗari da ciwa ko ina ba sai a bakin jiya ta kwarafi ko azumi ko yayi in dai bai haɗiye a baki ba ai azumi na nan lafiya lau kadda ya haɗiye amma wanda ya fi karfin shi ya haɗiyan ba da son ran shi ba to wannan bai bata masa azumi ba ya kurkure bakinsa in zai iya azumi ya ci gaba da azumi in ba zai iya azumi ba ma ya sha magani ya biya tun da ya zama haɗari
akan makalla akwai masu neman du'a'i
Allah biya bukatan kowa da kowa Allah ba mu lafiya zama lafiya da gama lafiya Allah ya dinga mai da aisha na ta Allah mu salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih ma ghar qul khatim lima sabaqa nas al-hajj wal haq wal ghadi ila sunan jam sakin wa ala alihi wa sahbihi subhanahu wa ta'ala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh